أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قباء دكراتمنا موضة واللفاوة إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 21 a cikin karatun wannan littafin idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala babi wanda yake mana bayani akan hukumce-hukumce na macen da take jini na rashin lahiya shine malam ya kawo mana almustahada ita ce macen da take jini na rashin lahiya mun ga irin hukunci wanda shari'a ta tanadarwa duk matar da ta shiga irin wannan hali mun yi bayani a yaya ake shiga wannan halin kuma yaya hukuncin shari'a yake kalkashin sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama ko karantarwa ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama yau da iko Allah za mu tashi babi wanda zai mana bayani akan hukuncin hutsarin yaro shi ne mala ya kawo babu ma ja'a fi baulis sabiyyi babi wanda zai mana bayani akan hukuncin hutsarin yaro yaro wanda bai kai cin abinci ba wanda kurma abincin shi shine nonon da ma'aikiyar shi ta bashi shine za ya sha yaya hukuncin hutsarin shi yake shi mala ya kawo mana hadisi yake cewa haddasani yahya an malik an hisham bin urwa an abihi an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallama annaha qalat utiya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi sabiyyin فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه أنا حديث دقى يحيى بن يحيى الليثي daga malik daga hisham bin urwa bin zubair daga baban shi urwa bin zubair daga aisha matan manzan allah mai tsira da amincin allah shi tabbata a gare ta take cewa utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi sabiyyin lalle an zo wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama da wani yaro wannan yaron yana ɗaya daga cikin hali na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun kasance suna ɗauko yaransu sabbin sabbin aihuwa su kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba don komi ba don ya yi wa yaransu addu'a ta samu albarka ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani sa'in kuma su kawo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama don ya ma yaransu ta haniki ta haniki shine a tattamna dabino ko kuma a tattamna dabino da yawun wannan wanda ya tattamna in ya sanya wa yaro a cikin bakin shi yaron da yake jariri shi ne ake kira da attahanika wani sa'in kuma a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yara ba don komai ba don ya sanya musu suna suna kuma yana bin mutum don albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to a irin wannan halin abinda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su kasance suna aikatawa iyansu su kawo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu addu'a ya musu tahniki ko kuma ya sanya musu masuna ya yace a irin wannan halin fa bala ala saubihi sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin wannan yaron da aka saba kawowa yace wannan yaron sai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hutsari akan tuhoshi fada'a rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bima'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sanya a kawo ruwa yace fa atba'ahu iyahu sai bu wannan hutsarin da wannan ruwa kurum zuba waye ya kora bai murza ba bai wanke ba bai yi wannan ba kurum zuba waye za mu karanta hadisi na gaba za mu ga miye hukuncin da ake so a bayyana mana karkashin ko miye hukuncin imam malik karkashin hadisin nan da ya kawo yake cewa haddasani an malik an ibn shihab an ubaidillah bin abdullah bin utba bin mas'ud an ummi qais bint mihsan annaha atat bibnin laha saghir بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فمضحه ولم يغسله wannan riwaya daga Yahya bin Yahya al-Laysi daga Malik daga Hisham bin Urwa az-Zuhri daga Affan daga Ubaidullah daga Ibn Shihab az-Zuhri ibn ibn wannan ibn ibn shihab az-zuri shine muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullah bin shihaba yake cewa an an ubaidillah bin abdullah bin utba shine ubaidillah bin utba bin mas'ud wanda malaman hadisi ko malaman tarajum suke bayyanawa ya musu shekara ta 94 da hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin malaman fiqh wanda aka tabbatar da su kuma ake karɓar hadisan su yake cewa an ummi qais binti mihsan daga ummu qais binti mihsan al-asadiyya wanda malaman tarawih sun tabbatar lalle ɗaya ce daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ɗan uwa ce ga ukasha bin bin bin muhsin bin mihsan al-asadi yake cewa annaha atat bi ibn laha saghir ta zo ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da wani ɗanta wanda yake ɗan ƙarami lam ya akuli ba'am bai kai cin abinci ba kina abin da yake sha nono kaɗai yake sha ta zo zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ta zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya amshi wannan yaron fa ajlasahu fi hajarihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya shimhuɗar da shi akan cinyar shi nan ana bayani abinda za ka iya fahimta idan aka ce ajilasahu he ya zamnar da shi akan cinyar shi kuma ai layu layu tawakka yaron da bai kai cin abinci ba a ce yana iya zama akan wannan inshe da ana sa ran yanzu a yaro a shekara a wata hudu zaka samu ya iya zama ma dai nan riwayar da ta zo fa ajlasahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamnar da shi akan cinyar shi fa bala ala saubihi wannan yaron yayi hutsari akan duhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fada'a rasulallah sallallahu alaihi wasallama bi ma'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yasa aka kir aka kawo ruwa fa madahahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayyahi akan wannan mutsarin yaron nan walam yaghsiluhu bai wanke wannan mutsari ba aka wannan shi ke tabbatar maka hukuncin hutsarin yaro shine kurum a kwarara ruwa ya tayi kamar yadda wata riwaya wadda take tabbatar mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayyahi akan hutsarin yaro ita kuma hutsarin mace el karama ya wanke ya zuba ruwa ya wanke da shi wannan kuma yana ɗaya daga cikin hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan idan muka leka zan mu gani lallai sa yanayin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance suna kawo ɗiyansu gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba don komi ba don neman albarka ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wurin wanda yake da albarka a wurin shi ake ɗaukar albarka amma dai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani wanda ya cancanta a nemi albarkacin shi kurum sai dai kana kyautata mai zato a gun ubangiji ka kawo ɗanka don ya mai addu'a abinda kake sa ran ɗanka ya kasance allah taimake shi ya kasance allah ya shiryar da shi amma dai kasancewa a zo don a kai wa wani yaro gun wani ya sanya mai albarka wannan babu shi da lokacin da zarar lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kaura ya bar duniya kina wannan riwaya ta karshe ka gani tana karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zuba wannan wannan wannan wannan ko ya yayyayi akan wannan hutsari na wannan yaron ba don komi ba saboda dan wannan ruwan da aka yayyawa ya tahiyar da ainin najasar wannan hutsari na yaro ita kuma ainin najasa shine a kusar da aininta da siffofinta siffofinta in ma ya kasance ko launinta ko kuma a warin hutsarin zarnin shi ko kuma wannan in shi me yake da suna launin hutsarin daga wannan duka su ne ake kokarin a yi izala ainin najasa shi sanya kenan al-maqsudu minhu shine maksudin da ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayyayi akan wannan shine izalatul ayn shine a gusar da ainihin wannan najasa kuma hukuncin shi shine kurmu wannan ruwan da aka yayyafa shi yake gusar da wannan najasa kinan kaga idan ka dauki da hadisin na harko da na biyu duka na harko an ce maka an kwarara ruwa na biyu kuma an ce maka an yayyahi a ciki abinda ake so butsarin yaro baya bukatar sai an wanke an cuda kurmi ne ne yayyahin da za a yi ko a kwarara ruwa ya wadatas amma dai da kwai riwaya wadda take karantar da lalle hutsarin yaro ana iya hutsarin yaro namiji shi ana yayyagi akan shi hutsarin mace kuma ana wankewa wannan riwaya ce wadda idan ka koma kamar yadda Imam Bukhari ya wutar a cikin Kitabul Wudu babu Bolus Subyan ya kawo hutsarin yaro ya hukuncin shi yake haka Imam Muslim ya wutar a cikin Kitabut Tahara babu hukumu bawlur radi'i wa kayfiyati ghuslihi ghaslihi babu wanda yake bayani akan hukuncin hutsarin yaron da ake shayar da shi kuma yaya ake wanke wannan hutsara haka abu dawud ya kawo akan babu bolus sabiyu yusibu thawbu hutsarin yaro idan ya taba toha yaya za a yi haka imamu turmuzi shi ma ya kawo a cikin kitabu tahara babu ma shafi nadahi bolul gulami qabla an yata yayyahi da ake yi ga hutsarin yaro kamin ya fara cin abinci kaga wannan ita ummu kaisa da ta kawo yaron ta kaga ne da ta bayyana lam yakul ta'ama kaga yaron nan bai kai munzalin cin abinci ba abin da yake sha abincin shi da abin shan shine wannan nono wanda ma'aikiyar shi take shayar da shi wallahu ta'ala sai babi na gaba malam yake cewa babu ma ja'a fil bawli qa'iman wa ghayrihi babi wanda zai mana bayani akan hukuncin hutsari a tsaye da wani abu makamancin shi hutsari a tsaye idan muka koma kan sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama babu wani abu wanda yake nuna haramcin shi hasali ma manza Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ta Imam Bukhari ata ata subaqata qaumin fabala manza Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wani jibjijibji na wa'ansu mutane manza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hutsari shi la'akarin da ake yaya yanayin wuri yake yanayin wuri yanayin yanda ya kamata kai hutsarinka ba wani wanda zai zo ya ce a ayyin hutsari ayi kahurci ne ko wani abu makamancin haka yanayin yanda ka samu wuri yanayin yanda zaka yi menene ake so ka kiyaye a wurinka shine ka kiyaye kadda wannan mutsarin da kake zubarwa ya taba maka jiki kuma kuma ana ta kama kama ana ta yayyayi ina najasa ta taba ina ne wata taba ba idan yanayin wuri yanayin abin da zake baka dama kai حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال دخل أعرابي, أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان وأن حديث دقى يحيى بن يحيى الليسي دقى مالك daga yahya bin sa'id al-ansari al-najjari al-madani al-qadi yake cewa annahu qala lalle ya fadi yake cewa dakhala arabiyun al-masjida lalle wani ɗaya daga cikin mutanen karkara balaraban karkara idan an ce al-arabiyu shine wani balarabe wanda ba mazaunin cikin gari ba daga karkara ya huto ya zo cikin gari shi kuma dama hasali da ka samu irin mutumin karkara idan ya shigo gari in dai bai saje da mutanen gari ba ko kuma bai ilimantu ba zaka same shi da kai wuta a tare da shi kamar yadda ubangiji yake bayyana mana al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ashjaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih kaga mutanen karkara masu shigowa cikin gari zaka same su ga munahunci kuma ga kahurci ga bijirewa ni'ima yake cewa ba don komi ba Allah ya alamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi dalilin rashin sani rashin yin karatu rashin sanin abin da aka sarkawa saukawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan shi yake kawo musu kina wannan shi yake tabbatar maka duk wanda yake karkara ya duk wanda yake karkara ya shigo cikin gari ya san dokokin Allah da manzon shi bai da bambanci da wanda yake ya rayuwa cikin gari dukan yake kawo jahilci shi yake kawowa wane yohintar da wa'ansu ko kuma wane yi wa wa'ansu wauta ko kuma yi musu rashin hankali a cikin al'amurrukansu to shine nan yake babu labari lalle da kai wani balaraban karkara ya shigo cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da kai riwaya ta Abu Huraira da da da Abdullah ibn Mughaffal sun kawo suke cewa wannan balaraban lokacin da ya shigo masallaci masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya tayi sallah da ya gama sallar shi kurum sai ya kware da ya gama sallar shi yace fa kashafa an farjihi kurum sai ya kware gaban shi liyabula dan yayi hutsari a cikin masallaci a wani masallaci ne ba wannan masallacin ba ne ba masallaci na biyu a jerin masallatayya a gun ubangiji shine masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kurum ya kware gaban shi ba dan komi ba dan yayi hutsari mutane daga can suna kallon shi fasahan nasu bihi mutane ne suka tsawatar da shi kai kai kai kai yace hatta ala sautu har sai da murya ta ɗaukaku a cikin masallaci kowa ya juya kallon shi ake tsawata me ake yi amma dai kasancewa hali na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ke cewa uturkuhu kyale shi shiga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tausayi cikin karantarwar shi tausayi game da al'ummar shi kuma sunna shi ce tausasawa wanda ba shi da shi ko tausasawa wurin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna lasiya ma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga sabon shigowa wannan addinin na musulunci sabon shiga addinin musulunci ka zo ka kyare shi ka muzanta mai ka ne abinda ba haka ba ta zai wannan addinin tunda haka yake mun fita mun koma abinda da muke karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu ku kyale shi ku kyale shi yanzu idan ka leka alhurman masallaci ta ko kuma alhurman wannan mutumin take gani alhurman wannan mutumin ta yi alhurman wannan masallaci inda alhurman masallaci ta yi alhurman wannan mutumin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai tsaye da ya tsayar da shi amma dai alhurman wannan mutumin na karkara da ya shigo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi daraja ta yi alhurma akan wannan masallaci shi sanya kadda a tsawatar da shi kadda a sanya shi yayi hutsarin ko bai shirya ba ko wani abu ya huto daga ciki wani abu ya koma bai huto ba ya cutar da shi game da rayuwar shi ko kuma a'a yayi hutsarin yana yana cikin dimuwa yana cikin wani halin tsoro manzala sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ku bar shi ku bar shi ba don komi bai haka ba saboda bai san ba asalin shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da haka a kullun ana bawa mutum uzuri a cikin abin da bai sani ba shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni yace ku kyale shi ku kyale shi lokacin da ya gama abin da yake fabala fatarakuhu fabala suka kyale shi sai ya hutsarin shi yadda ya ga dama ya zubar da abinda Allah ya kaddara mai zai zubar na daga hutsari yace sun ma'amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi zanubin min ma'i manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya umarni a kawo guga ko kuma wata salka wadda take cike da ruwa idan an ce zanubu shine wani makayi wanda yake mai girma wanda ake daukar ruwa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya aka ɗauko ko gugan nan ya ce fa'uhurika au fasubba ala zalikal makan sai aka zuba aka kwarara a wannan wuri wanda mutumin nan ya yi hutsari a nan kaga wannan mahallu shahid ko alaƙatul babu bil hadis shine kaga ne yake cewa fa kashafa an farjihi li yabula a tsiye yake kurm ya yaye gaban shi ba dan komi ba dan yayi hutsari kaga wannan shi yake karantar da kai hutsari a tsaye kuma wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a gaban shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi karantar da shi bai ce mai ba yin hutsari a tsaye bai halatta daga wannan shi ke nuna maka lalle ana iya yin hutsari a tsaye kuma abinda za mu iya fahimta a ƙalƙashin babin ko ƙalƙashin hadisin shine duk lokacin da aka kawo wani ruwa aka maka a ƙasa in yaya yake in dai ya cakuɗe da ƙasar to tabbas ya ta hiyar da ainin najasa ainihin ita najasa kenan ba wai sai an sanya ƙasar ba an murza an wanke an yi waye ba kurun ma dama an riga ya an zuba to tabbas wannan najasa ya riga ya ɗauke ta kuma sai wani zance daban kenan wannan shi ne hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi game da wani wuri wanda najasa ta bada ta ta taba shi kenan idan aka zuba wuri idan aka zuba ruwa a wannan wurin to ya riga ya tahiyar da ainihin najasa وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله عبد الله بن عمر يقول قائما hadisi da ya gabata hadisi ne wanda imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul wudu babu bulu subyan haka imam muslim babu hukum bulu radi wa kayfiyati ghuslihi haka abu daud haka imam tirmidhi haka imam an-nasa'i dukan sun hutar da shi yake cewa daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga abdullahi bin dinar al-qurashi al-adawi maulahum al-madani wanda ya mutu shekara ta 127 yake cewa ra'aitu abdullahi ibn umara ibn ibn umara yabulu qa'iman tabbas naga abdullahi dan umar dan khattab yana hutsari a tsaye daga wannan shi ma hukunci ne mai zaman kanshi lalle yaga abdullahi dan umar yana hutsari a tsaye nan da kwai wa'ansu matsaloli wanda yana da kyau a ce mun fahimce su duk lokacin da mutum ya samu wani wuri wanda yake mai tsarki haka wuri ne wanda yake mai damshi wanda ba za ka ringa hutsari ba yana dawo maka ba yana kutsin maka ba ya ce to wannan ya halatta mutum ya yi hutsari a tsayin shi babu wani laihi akan haka ya ce amma dai idan da zai kasance wurin nan da zakka ce ka yi hutsari a nan wurin zai ringa faffatsin maka kamar wuri ne mai karo ko wuri ne mai siminti kaga idan ka ce ka yi hutsari a tsaye ka ka janyo wa kanka shi kuma yin hutsari yin hutsarin nan a tsaye yana taba maka tuhayi da kai fa azaba wadda take jiran ka a cikin kabarinka shi san ya wancan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya wuce akan mutane guda biyu sai ke cewa ana azabtar da su amma dai ba da wani abu bane ba mai girma ba wanda dan adam zai iya daukan shi akan wani abu ne mai girma yake cewa kaga ɗayan yace bala innahu lakabiru innahu ma lakabi innahu innahu lakabiru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kwarai kwa abinda ya sanya ubangiji yake azabtar da su abu ne wanda yake mai girma yace kaga ɗayan baya tsarkakewa lokacin da yake hali duk inda ta kama a tsaye ne a tsugunne ne in yayin sai ya bata jikin shi ko in yayin ba zai sanya ruwa ba ko in yayin ba zai yi tsarki na goge na goge ba kurum me da kayan shi zai iya ci gaba kuma idan an ce ya yatar ruwan kabar ta sallah hakan zai wanke hannayen shi yayi arwalla bura bura ya shigo cikin masallaci yayi sallah to kaga yaya za a yi ubangijin kai karbi sallarka ba tare da tsarki ba kaga wannan ya cancanci ubangijin shi azabtar da shi shi sanya shi wannan tun a cikin kabarin shi ubangijin shi za ya ringa mai azaba shi sanya abin da ya shi bangaren shari'a shine mutum ya tsugunna ya yi hutsari a tsugunne shi ya yi kuma shi ne mafi sitirta game da kare al'aurarka akan ka yi shi a tsaye amma dai idan ka samu wuri uzuri zai hana ka wurin ya kasance wuri ne wanda yake kamar jigawa ne ko kuma karo ne ko wani abu makamancin haka kaga wannan ka nisantar da kanka da yin wutsari a tsaye shine yahi fadala akan akan ka yi shi a tsaye saboda tabbas za ya dawo maka haka idan ya kasance wuri ne mai damshi kuma da kwai datti a wannan wurin kamar jibji ne idan kayan yana iyawa jibji ne an zo an wannan in shi amma dai wuri ne da kwai kasanta a ciki kana yi tana iya dawo maka wannan me ya hi dacewa shine mutum yayi nesa nesa yayi hutsarin shi a tsaye shine mafi aula kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yazo yazo yazo su bata ta qaumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hutsarin shi a tsaye riwaya ce wadda Imam Bukhari ya hutar da ita maganganu na malamai sun zo kuma ba wani abu ne ba wayansu ingantacce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fitsari a sai suna ganin wani abin al'ajabi ne ko wani abu ne na musantawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙƙin shi ya za a yi a ce aka to hadisi ne ingantacce isnadin shi wanda yake ingantacce haka hasali ma Imam Bukhari da Muslim dukan sun mutar da hadisin aka ba wani abu idan ta kama mutum yayi babu wani laki aka haka kuma ya dangantu da irin wuri wanda kake kuma ya dangantu da alaka ka ko irin wurin da kake kake rayuwa da wuraren da ko an ce maka yi tsari a zagon nan baka iya ba kuma inda aka ci gaba in kana so ka tai a aeroport ka gani za ka tarro ka buga ka buga ba inda za ka samu wani wuri inda za ka iya tsugunnawa ka yi tsari wani ɗan abu ne za a samu ka kurin ka yi tsarin ka ka sanya ruwa ka danna kurum ya tahiyar shi kaga wannan kaga wajibin ka ne ka yi tsarin ba a tsaye bakka da wurin da za ka iya yin shi za ka iya yin shi a tsugunne haka irin wannan wuri ne wuri ne comfortable ka yi a tsayen ya yi maka in ka ce ka yi shi a zamanin ka tara kan ka tsaye haka irin wannan duk lokacin da hali ya kama mutum kana iya yin kayanka a tsaye amma dai yin a tsugunne ya yi fadala kasancewa shi ne abinda aka samu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya lazumta yin shi haka abdullahi bin umar ya ce ya daga gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gan shi a tsohonne na fuskanta alƙibla a ga wani duka da kwai dalilai wanda can baya mun karanta wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan zai biya bukatun shi yana yi ne a tsohonne wallahu ta'ala ala malik ya cewa wannan shine fiqhun imam malik qala yahya wa su'ila malik an ghasl al-farj min al-bawl wal ghaid hal jaa fihi athar fa qala balagani anna ba'da man madha kanu yatawadda'una min al-ghaid wa ana uhibbu an aghsila al-farj min al-bawl yahya bin yahya laysa yake cewa an tambaye imam malik akan wanke gaba lokacin da mutum yayi hutsari ko kuma yayi bayan gari shin da kwai wani dalili wanda ya zo na sunna faƙala imam malik yake cewa balagani anna ba'da man mada lalle labari ya cin mini wa'inda suka rigaye mu wanda suka huce kamun mu kenan mutanen garin madina kanu ya tawadda'una min al-kha'iti sun kasance suna yin arwalla lokacin da suke lokacin da suka yi bayan gari wa ana uhibbu an aghsil al-farj min al-bawl yace ni kuma ina so in wanke gabana lokacin da nayi fitsari ga wannan shine abin da yayi ka yi a can baya ai mun karanta matsalar na wanke wankewa ko kuma hutsarin goge wannan wannan wannan gogewa ko kuma wankewa ai mun yi bayani akan asar na Abdullahi dan Umar haka da baban shi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi mun yi bayani akan wadata Sa'id bin Musayyib da sauransu ina wannan shine babun da yake mana bayani akan hukuncin hutsari a tsaye malai ci gaba da cewa babu ma ja a fi siwaki babi wanda zai mana bayani akan hukuncin aswaki حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن, عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك وانا حديث إمام البخاري أخوان wannan ibn maja ya hutar da shi a cikin da kai ya wassala shi a cikin babu ya kamata salati wa sunna wannan fi ikamati salati wa sunnati fiha babi wanda yake mana bayani ma a fi zinati yawmul jum'a babi wanda zai mana bayani lokacin abin da ya cancanta mutum ya dauka na da kawa a ranar sallar shi a ranar juma'a hadisi ne wanda yake ingantacce imam albani ya inganta shi a sahihu ibni maja hadisi mai lamba ta 901 yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ibn shihab az-zuhri yake cewa an ibn sabbaqa daga ibn sabbaqa shine ubayd bin sabbaq al-madani al-hijazi wanda malaman hadisi sun wasafa shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya hada a wata juma'a daga cikin juma'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tare da mu wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa ya ma'asharar musulmi ne ya ku taron musulmai inna haza yawmun ja'alahu Allahu aidan wannan yini ne ko wannan yini ne wanda ubangijinku ya sanya muku shi a matsayin idi ranar juma'a ranar idi ce ta musulmai an baiwa al'ummu wanda suka gabace mu yahudawa da nasara ya suka fijiri suka zaɓi su ranar asabar su kuma suka zaɓi ranar ladi su kuma al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ta yi dace da daidai abinda ubangijin ta yake so shi ne ranar juma'a ta sanya marumar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake bayyana mana lalle muna da idi kowane idi da gare mu a sati shi ne ranar juma'a haka kuma ubangiji ya sanya mana idin duka guda biyu a kowace shekara shi ne idin layya da idin azumi kaga idan ka ɗauka za ka gana da sati hamsin da uku a kowane sati kana da idi shi ne ranar ka ta juma'a sannan kuma a kowace shekara kana da idi guda biyu idin azumi da idin layya to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da su lalle wannan ranar idi ce dan haka faftasilu kowanne daga cikin ku ya tayi yayi wanka a farkon al'amari wajibi ne idan aka ce ranar sallar juma'a ce yana ɗaya daga cikin sharaɗin sallar juma'a shine mutum ya ta yi duk inda ruwa yake ya nemo ya yi wanka ba don komai ba kasancewar lokacin na ana cikin halin kunci ruwan yana wahala halin kakani ke yi yake a wannan halin ya kasance sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun an umarce su da su ringa yin wanka a wannan lokaci ranar juma'a daga baya kuma da abu ya kaɗan samu sauƙi aka sami yalwa mai kasancewa na zai yi wanka biyu a sati wani zai yi so uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da wannan hukuncin na wajibci zuwa ga nadabci shi ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ce musu ku yi duk wanda ya kasance Allah ya sanya ya kaddara mai wannan yinin ku zai halarce shi ko wannan juma'a ta zo ya ce faktasilu ku yi ku yi wanka don wannan sallah ta juma'a ya ce wa man kana inda hutibun fala ya durruhu an ya masa minhu wanda ku Allah ya kaddara yana da abin da zai sa a matsayin turare yake cewa ba wani laihi ya shafa wannan turaren wa alaikum bisiwa kuma na hore ku da yin aswaki a ganin shi ma abin da ya shahi turare shi ma mandubi ne inda an wajabta ka gani bai yiwuwa mutum ya tashi ya ta yi sallar juma'a sai ya sanya turare amma dai an nadabta mandubi ne ba wajibi ba ne ba kuma nan yake ƙara karantar da kai mashru'iyyar yin asuwaki shi ma a matsayin mandubi ba wajibi ba hadisai na gaba wanda za mu karanta su uzar su ƙara tabbatar mana lalle shi matsayin asuwaki matsayi ne na mandubi ba wajibi ba shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa alaikum biswak shine mahallu shahid na hore ku da yin aswaki sai hadisi na gaba yake cewa wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak wani hadisin daga yahya bin yahya al-laisi daga malik daga abu zinad shine abdullah bin zakawan al-qurashi wanda mun shekara ta 130 wanda aka yi sanin shi da abu zinad thiqatun faqihun yake cewa anil a'raj daga al-a'raj shine abdurrahman bin hurmuz al-a'raj al-madani wanda mun shekara ta 117 yake cewa an abi hurairata abdurrahman bin sakhr ad-dausi ko kuma abu huraira ad-dausi al-yamani yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yana cewa laula an ashqa ala ummati in ba dan kan takurawa al'ummata ba yace la amartuhum bisiwaki da na umarce su da yin aswaki wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim dukan sun hutar da shi haka Imam Nasa'i haka Imam Ibn Majah a cikin sunan insu a gawai dan kale ka wannan hadisin zaka gani da kai kwadaituwa na manza Allah sallallahu Alaihi wasallama game da al'umma shi wurin ɗaukake musu wa'ansu yau ne yau ne hasatan abin da ya shahi duk abin da zai takura wa al'umma shi sallallahu Alaihi wasallama manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ƙoƙari ya gani an cire wa al'umma shi wannan hukumta haka manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana kiyaye duk abin da zai kai ya kawo wanda al'umma shi za su koka ba su iyawa manza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana nesantar da kanshi bakar da ubangijinsu ya wajabta musu shi a ganin shi ke nuna maka da ya ce laula an ashuka ala ummati in ba dan kan takurawa al'umma ta ba kaga wannan shi ke ƙara tabbatar maka lalle wanda yake umarni da da hukumce hukumce ya tabbatar da shi ga al'ummar shi sallallahu alaihi wa sallama shine manzon mu sallallahu alaihi wa sallama kaga in ba dan kai takura ba yace da ya umarci al'ummar shi kowa da kowa ya ringa kokarin amfani da aswaki wata riwaya yake cewa inda kulli wudu'in wurin kowace arwalla kenan da an yi haka da sharadin yin arwallaka shine wajibin ka kai yawo da aswaki duk inda arwalla ta kama ka ka goga sannan ka fara arwalla aga sabida tausayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kwaɗayin shi wurin a sauƙaƙe mana hukun yaunane yaunane manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi umarni haka ba kuma wannan so da yawa yana faruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto ya sallaci sallar dare salatu tahajjud a cikin watan Ramadan tare da sahabban shi washe gari kurum jama'a ta yi cincirudu masallaci ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sallar dare tare da mamu ya yi limanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallon su ya koma gehe ya sallar shi bai nema ba a ga hada jam'i ba yake cewa inda mun zarce da ta zamanto muku wajibi wala mastata'tum kuma ku innan da buku iya ba yanzu kai kai azumi kai ni kana azumi a ce maka a daddaren nan tilas sai kun zo limamin ungoku ko limamin masallacin ku he ya zo ya muku sallah raka'a guda 11 ai abin ai zai yauni mata da maza a hoto abin ai zai yauni da yawa aka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiyaye duk abin da zai kasance yauni ne a cikin a cikin a cikin a cikin wannan kuma haka ubangiji yake bayyana wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj aslan wannan addinin namu na musulunci babu wani abu mai yauni wanda yake wanda zai kasance mana kalubale mai kumci babu shi a cikin wannan addinin حديثي نجا مالك يا وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن أشق على أم لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء وهذا حديث شما ابن عبد البر يا هتر شي إسناد شي ana ittisalin shi min gairi da kai dai huskoki wanda ya zo amma dai hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa daga yahya bin yahya laifi daga malik daga ibn shihab az-zuhri yake cewa an humayd bin abdurrahman bin auf az-zuhri al-qurashi al-madani wanda ya shekara ta 95 wai hijira daga garin makka zuwa madina daga abi huraira ad-dausi annahu qala lalle yana cewa laula an ko lalle ya ce laula an ya shuka ala ummatihi in ba dan kan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ya takura wa al'ummar shi ba yace la amarahum bisiwaki da ya umarci al'ummar shi da yin asuwaki ma'a kulli wudu'in a kowace arwallah wajibi ne sai kayi wannan aswaki kaga wannan shi ke nuna maka fadala ta yin aswaki masu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance daga ya shiga gidan shi harkon abin da yake yi shi ne asuwake haka manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama daga ya tashi daga barci harkon abin da yake yi asuwake wannan asuwakin mutum ya nemi asuwaki na kirki al'arak ainihin iccen asuwakin wanda idan kasa zaka ringa jin wani ɗanɗano wani sanyi-sanyi wani zaƙi-zaƙi wani wani kamun minti-minti ka sanya shi ne ainihin iccen al'arak wani sa'in daga wurin bilman na an ce ana kawo shi da kwai shi ana nau'i dai irin shi dai ba bai yi daidai ba dai da irin na madina ba amma dai al'ayi yana kusan yana kusantayya zuwa gare shi a irin wannan idan mutum ya samu ya yi kokari ya wannan kuma yana ɗaya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullahi bin Abbas ne yake bayyana yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana yin aswaki kana jin shi yana a wannan yana maka kinaya ne akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haƙora kadai yake gogewa ba hatta da kan halishin shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana buruse yana gurzawa yana ƙoƙarin burusen shi ba don koyo don yin hudda da dukkan dattin da ya kamata bai dacewa a ce musulmin ya nisanci kan shi da yin asuwaki wannan asuwaki sunna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lokacin da mutum zai yi zai yi ƙoƙari ya tsarkake niyyar shi ya kiyaye ya kasance sunna ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na an shiga ta shiga ga sun yi sanarwa da kwai kusufi da za a yi shi ne rana za ta kama wata abin sani ba sallar kusufin za mu yi ko kuma ya za a yi wucewa yake amma dai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan an shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga sallah sallah kuma kisfiyar wata ta sha bamban da irin sallah wadda muke yi ruku'i hudu a cikin sujada biyu sai sabon littafi shine malam zai kawo mana kitabus salat wannan littafi ne wanda zai mana bayani akan sallah ita kuma sallah idan muka ɗauka abinda ake cewa sallah ita ce addu'a kamar yadda ubangiji yake bayyana mana a cikin suratu tauba wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum azza Allah sallallahu alaihi wa sallama kayi musu addu'a lalle inna salataka sakanun lahum kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana a cikin wata riwaya yake cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib idan aka kirawo mutum zuwa ga abinci zuwa ga wata walima to ya amsa wannan kira da aka yi sai idan muka koma bangaren shari'a shine idan aka ce maka sallah shine aqwalun wa af'alun ma'lumatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslima shine wa'ansu furci ne bawa zai haka yayi wa'ansu ayyuka amma dai wannan ayyukan a keɓance suke ba irin ayyuka ba ne ba wanda kurin abin da ka ga dama za ka yi ba a'a aiki ne wanda suke keɓantattu wanda ubangijin ka ya ƙaddara maka ga abin da ko ya umarce ka ga abin da za ka yi kuma wannan aikin da za ka yi da furcin nan da za ka yi harkon shi za ka buɗe da kabbara kuma ka liƙe da sallaba kina wannan akwal in su kasance mahsusa kaga Allahu akbar kaga qira'atul fatiha dukkan su Allahu akbar subhanallah wannan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu kaga dukkan su wannan aqwalun ne mahsusa kaga kuma af'alun mahsusa shine wannan ruku'i da zakai wannan daga hannu da zakai na kabbara harama wannan sujada da zakai kaga dukkan su an ayyuka ne wanda suke kebantattu shi sanya wannan kalubale ne ga wanda zai ce maka kurum shi dan kala kato ne shi kurum abin da ya lissahi ya zo ko wani abin da wani sakari ya bayyana mai ya ce mai a ga yanda za ka yi kurum shi za ya ruko a ga wannan yana ɗaya daga cikin renin hankali na ƙaryatar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka ce wanda ya kawo maka yaya za ka yi sallan ba ka yi imani ba da abin da yake faɗi maka ko ya karantar ba to abin da ya zo maka da shi ma ba ka yi imani da shi ba saboda kai asalan baka samu ba wannan qur'anin ba sai ta hanyar shi to dan me sanya zaka ce baka yarda ba da abin da yazo da shi kuma idan ka karanta alqur'anin gashi na abinda ubangijin ka yake bayyana maka wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ai mun san kan maka da ambatan nan ne dan ka bayyana wa mutane to ka tambaye shi yaya mi yaya zai fassara maka litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da kai wani wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya dace daga wannan alqur'anin sanin ma'anonin shi ai babu da haka wannan kalubale ne a hirɗinsu yarce maka a shi ai abin da ya karanta abin da ya fahimta shi ne da kai fahimta wadda ta kai fahimta sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da suka ɗauko suka daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka isar maka da shi kaga wannan abu ne wanda yake kalubale ne ita kuma idan muka leka wannan sallah za mu gani sallah ɗaya ce daga cikin abin da aka farlanta wa mutum faradu aini wanda wani bai iya sabkewa wani duk abinda za a yi sallah wajibinka ne ka tsayarwa kanka da wannan sallah ba a ce ba a ai wannan ai dan gidanmu ne bai jin daɗi bari ko kuma yayi tahiya ko kuma a yau a cikin kwanje yake na sallah bari in zo ni zan dauke mai sallah a inda ana yi ina tunanin da wani kwance kwance zai iya ce kai wani zo na sai zo in baka miliyan guda yi mini sallar shekara guda shikenan a wuce da sahi saboda sallan nan wallahi tallahi kai ne da ubangiji ya sare maka ya shiryar da kai kai ne kake ganin ta ba wani abu ba amma dai kalubalen da yake cikin ta ba na wasa bane ba kaka kurma a ce maka ka tashi lokaci kaza ka tsaye sallah ka tsaye ka dawo wallahi wanda ubangiji bai yassare mai ba gani yake abu ne wanda bai yiwa a ce kullun so biyar kana barci ka tashi kana kaza ka tashi shi san ya ubangiji ya bayyana mana wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila halin munafikai idan sun tashi sallah za su tashi ne dan idanuwan ku ne wa dan wasana fa ganin ku ne wa dan kun ce wa suna yin sallar ne wa amma dai ta kasance musu wani dutse mai yauri a tare da su bayyan da suka iya ne suke tahowa za mu zo za mu ga irin irin irin ta goma shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana ga wanda suke samu suke tsayar da sallah a lokacin da a cikin jami'i a haka idan muka leka zan mu gani wannan sallah an farlantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamun hijira da shekara guda shine shekara ta goma sha biyu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya isra'in shi da mi'rajin shi kamun wannan lokacin sallah guda biyu ce sallah azhar da sallah asuba ita kadai ake yi sallah azhar da sallah asuba ko haka wancan satin mun yi bayani a karatun mu ne na umda daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar hadisin Aisha inda take karantar yanda take bayyana mana da ya kasance salloli guda biyu ne aka farlanta wa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi Isra'i da Mi'raji sai aka ƙara aka tabbatar da wannan sallolin guda biyu aka ƙara salloli guda uku ya kasance mana salloli guda biyar kuma idan muka koma cikin alkur'ani zan magani da kwai dalili wanda yake tabbatar mana lalle sallar nan wajibi ne game da game da duk wani wanda yake musulmi ya balaga ya cika sharuɗan da ya kamata ubangiji ya amshi ibada a gunshi kamar yadda ubangiji yake bayyana wa inna salata kana ta alal mu'minina kitaban mawquta haka da kwai hadisin abdullah ibn umar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa buni al-islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salata kaga tsayar da sallah ɗaya ne daga cikin rukunan wannan addinin namu na musulunci wa idan muka koma zan mu gani dukkan al'umma ta yi ijma'i akan lalle sallah farilla ce tun daga lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har zawwa yau kuma ba wanda ya isa yi inkarin sallah ko su yan iskan ba sa inkarin yin sallah sai dai su ce maka a su ga yanda suka samu kaga hatta da yan shi'a su ma sallah su wani yanayi ne suke yin ta ba irin karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama za a yi sujada za a yi kiran sallah sabanin irin kiran sallah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sai an sanya wa ashhadu anna aliya waliyan lahi ko ya shaida lalle aliyu waliyin Allah ne kaga wannan baya daga cikin karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wanda ya sanya suna aliyu a cikin kiran sallah kiran sallah shi bai yi ba hasali ma sai dai ubangiji ya kama shi da lafi haka idan sun tashi yin sujada suna da wannan dutsen su wanda ake daukowa ake sujada akan shi kaga wannan ya sabawa karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wajibi ne mu yi kokari mu kiyaye saboda duk wanda ya sake ya bar wannan sallar yana mai jayayya a kanta ya ce yana mai inkari a kan lalle sallar nan shin wajibi ce a kan shi ko ba wajibi ba ne ba tabbas ya huta daga addinin musulunci tunda bambanta ba da kwai hadisan abdullahi bin shaqiq al-aqali hasar in shi ne yake cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun kasance ba sa ganin wani abu wanda kurum daga an cewa na ya bar shi ya kahurta yace sama da sallah saboda wannan sallah ita ce girgam ta addinin bawa wanda ya barta to ya bar ya bar ya bar ya bar abinda kuma ita ce harkon abinda za a tsayar da kai abin cika maka a cikin ayyukanka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wannan riwaya ta Imam Muslim awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salat harkon abinda za a yi wa musulmi ko bawa hisabi da shi a gobe kiyama ita ce sallah in aka tabbatar sallan nan ta tabbatu ka yi ta daidai ga nafiloli sun yi kwamfansan abin da baka guraben da baka cike ba na daga sallaka ba to wannan ma aikin ka yayi kyau kasha a gaban ubangiji in kuma sallan na aka same ta bayan da ake so ba da kai hauka a cikin ta da kai shirme ya ce to tabbas wa sai an bincike kayan nan kuma duk wanda aka mai bincike wallahi ubangijin sai ya azabtar da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqasha al-izab aw man nush man nuqasha al-hisab uzziba duk wanda aka bi munakasha aka zo aka tattauna da shi aka yi zabi zabi da shi a gaban ubangiji na ayyukan da ya kwaso ya zo da su yace wallahi tabbas sai an mai hisabi kisan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin addu'a shi kullum yake cewa Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka mun hisabi hisabi da hisabi mai sauke shine hisabin daga an zo an daga a ce ku yi da shi gida aljanna ba wata munakasha da za a zo a yi a ce wannan ya aka yi yaushe kayi kaza yaushe kayi kaza Allah ya gafarta mana kuma ita wannan sallah hatta da kahurai ana bukatar su zo su aikata ta sai dai kurum sharaɗin ubangiji ba zai karɓi wannan sallar ba har sai sun yi kalmar la ilaha illallah sun shaida muhammadu ma'aikin Allah ce shi sanya idan an sanya su wutar jahannama aka tambaye su ma salaka kun fi sakar qalu lam nakum minal musallin idan ubangijin sai je wa su wutar jahannama za ya tambaye su ku ba me dalilin da ya sanya ubangijin ku je ku wutar jahannama za su ce a ai ba mu kasance ba daga cikin wanda suke yin sallah ba ka gani ka huri idan yayi haka ina kai ga musulmi wanda kake wasa da ita ko kake jayayya da ita malai ce babu ma ja'a fi nida'i lis-salati babi wanda zai mana bayani akan yin kiran sallah domin yin sallah muna iya karanta hadisin ko kuma lokacin ya gani a? a hantu abinda makaranta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alheri Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amina arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki muna tawassali ga wannan zama da muka yi ubangiji ya gafarta mana dukkan zunubanmu ya ƙara shiryar da mu kan tafarki wanda yake mai kakke ya biya dukkan bukatunmu ya tabbatar da dukkan alkhairan da suke cikin rayuwarmu sharrin da yake ciki kuma ubangiji ya nisantar da mu da abin da zai kasance hutu na hutu ne game da ubangiji saba ne ko kuma nesantuwa ne da da da da da da da da da imani ko imanin mu ubangiji muna roƙonka ubangiji ka nisantar da mu da shi ka ƙara kiyaye mana imanin mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك